إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إغواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة من ساكس ألواء وانا مسلاتي ميتارك البركة مسلاتي مغلقة لكي ننشكين قلن بوشي أجهر بوشي أولا يمشي نلا رباه yau muna goma ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1445 wanda kuma ya zo daidai da ashirin ga watan uku miladiya ta 2024 a wani majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma kuma muna nan cikin tafsirin suratul mu'minun wanda a yau za mu tashi da kan aya ta nawa ta sha biyu ta sha biyu kenan ko eh نعم ولقد خلقنا الإنسان walaqad khalaqnal insana da za mu karkare tafsirin ayar da ta gabace ta نعم ba bismillah mu karanta ayar ta gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحماً فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين
Allah subhanahu wata'ala a ayar da ta gabata wadda muka muke cikin tafsirinta ulaika humul warithun alladhina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun Allah subhanahu wata'ala ya sifanta mu'minai waɗanda ya sifanta su da wasu sifofi guda bakwai tare da imani Allah ce waɗannan su ne magada kuma ya ce za su gaji aljannar firdausi wadda za su zauna a cikinta har abada khaliduna har abada babu ranar fita ba za su buƙaci canji ba sautari ɗan adam yakan so canji komai daɗin abu yakan so canza shi mota gare shi yana so ga ya samu wata sabuwa komai kyanta kuwa zai so wata rana ya canza ta in gida ne inda za a ba shi ɗan ƙariri ne wanda yake ciki zai ji daɗi to amma gidan aljanna ɗan aljanna ba za su buƙaci canji ba nan lazina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzala khalidina fiha la yabghuna anha hiwala Allah ce waɗanda suka yi imani kuma suka yi kyawawan ayyuka aljannar firdaus ce masaukin su khalidina fiha masu zama a cikin ta har abada la yabghuna anha hiwala ba sa neman musanya ba sa neman canji game da ita wannan yana nuna maka cewa ita ce ni'ima ta kokololuwa babu wata ni'ima kuma sama da ita da dan adam zai buƙaci canji zai zauna a ciki kuma har abada ba kamar rayuwarsa ta nan duniya ba wanda duk irin dadin da yake ji akwai sanda zai yanki zai kare aljanna ubangiji subhanahu wata'ala ya sifanta ta da cewa kyauta ce wacce ba ta yankewa ata'an ghayra majzuz Allah ce kyauta ce wadda ba ta yankewa wa amma alladhina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ard illa ma sha'a rabbuk ce ata'an ghayra majzuz saboda haka kyauta ce ta ubangiji wadda ba yankewa za ta yi ba inna hadha la rizquna ma lahu min nafat Allah ce wannan arzikin mu ne wanda baya karewa duk wani arziki komin yawan sanan mutum zai tafi bashi kaga ya yanke ya yanke masa yasa Allah ce ma inda kum yanfad wa ma inda Allah baq abinda kuke tare da shi zai kare amma abinda yake wajen Allah mai wanzuwa ne saboda haka duk wata ni'ima da dan adam yake so ya ji duk wani jin dadi da yake so ya samu to na aljanna ba yankewa shi yasa yazo cikin sayo muslim hadisin abu sa'id al-khudri ko kuma hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace yunadi munadin inna lakum an tasihhu fala tasqamu abadan wa inna lakum an tahyu fala tamutu abadan وإن لكم أن تشبوا ولا تحرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا النبي صلى الله عليه وسلم يجي ranar gobe kiyama Allah zai sanya mala'ika yayin shela bayan in aljanna sun shiga aljanna sa mala'ika yayin shela ga yan aljanna a ce da su inna lakum an tasihhu fala tasqamu abadan za ku ci gaba da zama cikin ƙoshin lafiya ba za ku yi rashin lafiya ba har abada wa inna lakum an tahyau fala tamutu abadan za ku ci gaba da zama a raye ba za ku mutu ba har abada wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abadan za ku za ku ci gaba da zama matasa ba za ku tsufa ba har abada وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا ذاك تشيغا بدا جن دادي با ذاك وهلا بحر أبدا haka Allah subhanahu wataala zai sa mala'ika yayin shela ga yan aljanna cewa ni'imar da zasu zasu samu ni'ima ce wanda ba za ta yanke ba amin sannan sai ya karanta wannan ayar da take cikin suratul a'raf wa nudu an tilkumul jannah تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون aka yi shelar cewa wannan ita ce aljannar da aka gadar muku da ita saboda abinda ku kasance kuna aikatawa wato kyawawa a nan za mu ga Allah subhanahu wata'ala ya kirawo abinda zai ba wa ‘yan aljanna wato muminai abinda zai ba su na aljanna ya kirawo shi gado أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس Allah ya kira abin gado tare da cewa a wani wuri Allah subhanahu wata'ala ya sanar da mu cewa ya yi ciniki da muminai ya sayi rayukansu da dukiyoyinsu zai ba su aljanna wato ciniki ne aka yi suka sayarwa da Allah subhanahu wata'ala kawo nan su suka sayar musu da dukiyoyinsu إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة to ciniki abinda ka mallaka ta hanyar ciniki daban yake da abinda ka samu ta hanyar gado to idan ya zanto muminai ciniki suka yi da ubangiji ya saya suka sayar to kaga ba za a kira shi kuma gado ba amma kuma gashi Allah subhanahu wataala a wurare daban-daban ya kirawo shi gado to shine malamai suka tattauna wajen bayanin wannan gaba wasu daga cikin malamai suka ce galon da ake nufi anan shine abinda hadisin da muka ambata jiya cewa dukkan wani Allah subhanahu wataala ya halatta masa ya halitta masa gida biyu gida a aljanna idan yayi imani da gidansa a wuta idan ya yin imani ya kafirce saboda haka 'yan aljanna da suka shiga aljanna za su sami gidajen kafirai da ba su yi imani ba sai su gaje waɗannan gidaje saboda haka wasu suka ce wannan shine gadon da ake nufi za su gaje gidajen kafirai da Allah ya tanada da za su yi imani zai ba su tunda ba su yi imani ba sai 'yan aljanna su gaje waɗannan wasu daga cikin malamai ba su gamsu da cewa wannan shine tafsirin hadisin zai fassara wannan ayar ba wancan hadisi yana faɗar wata falala ce daban da 'yan aljanna za su samu bayan sakamakonsu da Allah zai ba su sai kuma ya ƙara musu da wani ƙari wanda shine waɗannan kafirai da ba su yi imani ba gidajensu na aljanna sai a mallakarwa da watakila nan wannan wannan shine gadon amma asalin gidajensu kuma da za a ba su ba kuma ubangiji subhanahu wataala cewa yi an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun yace bima kuntum ta'malun da abinda kuka kasance kuna aikatawa wato sakamakon abinda kuke aikatawa ba ce an gadan muku da su daga gidajen yan wuta ba ba ce uristumuha min alin nari ba sai aka ce bima kuntum ta'malun يسا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أتكين تفسير نساء العذب النمير يكي تيوا وانا حديثي بذي زما تفسير وانا آير با to amma dai wanda ita ce ansar da wasu suka bayar wasu daga cikin malamai kuma sun ba da wata ansa ta biyu suka ce kasancewar ɗan aljanna zai samu gidan aljanna ba tare da ya san menene a hakikanin abin da za a bashi ba shi dai ya san ya yi wasu ayyuka masu kyau da ya fatan samun aljanna kuma Allah ya bashi aljanna sai ya shiga ma ya je ya ga abin da aka bashi din domin a cikin ta ba la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar وما تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون saboda haka mutum bai ma san me zai samu ba bai san irin kasan da Allah ya aje masa ba yace to anan yayi kama da gado da mutum zai gaji dukiya da bai yi tsammani ba sai bayan an kasa an bashi sannan ya ga kasansa amma kafin mai dukiyar ya bar duniya ba zai san me zai samu a cikin ta ba to suka ce to ta nan ne sakamakon gidan aljanna ya kama da na gado na gado mutum zai samu ba tare da ya san asalin abin da zai samu ba sai bayan an bashi to haka nan ita ma aljanna mumini zai samu abin da yake cikinta na gata da jin daɗi ba tare da ya san zai same shi ba ko kuma ba tare da ya san gwargwadon kasan da zai samu ba wani an sace daga cikin ansoshin da wasu malamai suka bayar an sa ta uku wasu suka ce an kirawo ta gado saboda asali babanmu adam alaihi salam shi ya fara zama cikinta shi da hawa'u ummuna hawa'u daga baya allah ya sauko da su bayan abin da ya faru na cin itaciya ku sauraka muminai ƴaƴan annabi adam idan suka koma gidan aljanna sun koma gidan mahaifinsu ne ta hanyar gado da wasu dabarar da suka yi kenan wasu kuma suka ce a kalmar gadon da aka yi amfani da ita wadda ita ce ansa ta hudu suka ce kalmar gado da aka yi amfani da ita ai akwai babbar hikima saboda shi gado shi ne akwa asbabin milk alwirasa akwa asbabin milkiya in ka mallaki abu ta hanyar saya cinikin yana iya lalacewa in kyauta ce mai kyauta yana aita da banni ke gaba kai niya ba in sadaka ce ma tana iya ana iya samun akasi wato duk wani abin da za ka samu mallakinsa ta wata hanyar kamar saye ko kyauta ko sadaka ko wani abu ana iya dawowa ce an fasa amma ban da gado abinda ka mallaka ta gado ya shiga mallakinka babu kuma ranar da za a zo a ce an soke wannan gadon to suka ce shi ne mafi ƙarfin hanyar mallakar abu ka mallaki abu ta hanyar gado to dan a nuna maka cewa yan aljanna za su mallaki wani abu mallaka ta dindindin da babu wani wanda zai zo kuma ya tada musu balli daga baya sai aka kirawo wannan abin da sunan gado su ce wannan hikimar ita ce hikimar sa abin a kira shi da sunan gado wasu daga cikin malamai suka ce har ila yau idan aka lura da cewa masu tsoron Allah mutanen kirki waɗanda suka yi ta yin ayyukan kirki a nan rayuwarsu ta duniya da zarar suka koma lahira alƙiyama ta tashi wani aiki da aka yi a baya ya riga ya wuce ya riga ya tsaya cak to yanzu babu abin da ya rage sai amfanin abin da suka suka aikata amfanin kyawawan ayyukansu su suka rage to sai Allah subhanahu wata'ala ya gadar musu daga amfanin kyawawan kyawawan ayyukansu sai ya gadar musu da aljanna ce to anan maganar gado ta shigo zaman dai abinda za a baka na gidan aljanna ba wani abu bane da aka baka saboda ka biya farashinsa duk wani abu da za ka yi wa ubangiji subhanahu wata'ala za ka yi ne amma yana binka bashi ba za ka iya biyansa ba nemomin Allah ba za su lissafu ba bare ka iya biyan su abinda ba ka iya lissafa shi ba ta za ka biya shi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha dole kuka kirdige wato kuka lissafa nemomin Allah ba za ku iya kirdige su ba saboda haka rahmar ubangiji ne da falalarsa ce za ta shigar da ku aljanna haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce wa sahabbansa babu wani ɗaya daga cikin ku da aikinsa ne zai shigar da shi aljanna suka ce har kai ya rasulullah ya ce hanni ma illa ne ta zambada ni Allah bi rahmati sai dai idan ubangiji ya lullube ni da rahamarsa to kaga kuwa idan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da duk kyawawan ayyukansa da falalarsa da girmansa da matsayinsa yana cewa rahamar ubangiji ce za ta lullube shi kai asuwa za ka yi tunanin cewa ayyukanka ne kadai za su shigar da kai aljanna na'am ubangiji ya sanya ayyuka kyawawa su zama sababin shiga aljanna amma ba farashin aljanna ba sababiyya ce ba'u sababiyya ce ba ba'ul muqabala ba ba ba'ul iwad ba ce bi ma kuntum ta'maluna ai bi sababi ma kuntum ta'malun saboda abinda kuke aikatawa sai Allah kuma shi ya muku shi ya ba ku fiye da abinda kuka aikata ibnu ashur alaihi rahmatullah yake cewa waɗannan ayoyi na farkon suratul mu'minun tun daga qad aflaha almu'minun har zuwa alladhina hum ala salatihim yuhafiz ala salawatihim yuhafizun yace idan muka lura zamu ga waɗannan ayoyi sun hada usulut taqwa shar'iyya dukkan wani ginshiki na taqwa da shari'a ta zo da shi waɗannan ayoyi sun kunshe shi domin ta zo da abin da ake so mutum ya horar da kansa akan aiwatar da su idan ya yi wannan kuma kowane abu daga cikin waɗannan abubuwa da aka ambata ko sifa da aka ambata horar da in ya horar da kansa wannan sifa to za ta samun masa wata ɗabi'a wata ta'ada mai kyau wacce za ta taimaka masa a rayuwarsa domin waɗannan abubuwa da ayoyin nan guda wato ayoyin nan na farko suka kunsa sun kunshi wasu manyan ayyuka ne da suka shafi zuciya ko suka shafi gaɓoɓi idan muka dura abu na farko shine imani da Allah ya ce masu shi sun rabauta kada aflahal mu'minuna imani kuma shine shine shine tushe na dukkan wani aikin aikin takawa duk wani aikin da za ka yi ka samu lada yana samun ginuwa ne a kan imani idan babu imani aikin a gurin Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da sakamako wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haba'an mansura Allah ce za mu gabaci ayyukan da kafirai suka yi mu bai da shi kura a baddaidaitawa wallazina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuha adh-dhama'anu ma'a yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a Allah subhanahu wata'ala sifanta ayyukan kafirai da suke yi a nan duniya suna ganin masu kyau ne a lahira za su ga wato kamar wanda yake jin kishirwa ne ya hango kawalwalniya daga nesa sai ya tsammaci ruwa sai ya zo ya samu babu komai hatta idan ja'ahu lam yajidhu shay'a sai ya zo ya gaba komai ashe tsandauri ne ba ruwa bane kwako ne sauraka ashe kaga duk wani aiki yana ginuwa akan imani sannan aka ambaci sallah wadda ita ce aka ambaci khushu'i a sallah wadda shine ibadatu sallah wadda ita ce ibadatu taqwa salatu ibadatu din ce sallah ita ce ginshikin addini kuma ita ce tanha anil fahsha'i wal munkar tana hana alfasha da munkari saboda a koyaushe masallaci yakan je ya tsaya gaban ubangijinsa ya yi munajati da shi wanda wannan akalla yana faruwa a yini sau biyar idan aka cire sallolin na filfilu ko na rawatib zai tsaya gaban ubangijin shi a kullum su gana da shi sau biyar babu shakka idan aka kyautata niyya aka tsayar da sallar yadda Allah yake so to babu shakka wannan ganawa za ta ba da sakamako mai kyau daga ba ta ba da sakamako mai kyau ba to ganawar ce ba a yi ta yadda Allah yake cewa ba an ambaci khushu'i saboda shine tamamu ta'a shikar da'a gaban gaban ubangiji shine kaskantar da kai gaba gare shi da samun nutsuwar zuciya da abinda mutum yake yi na bautar Allah mutum zai iya bautawa Allah amma ba wai dan yana so ba sai dan saboda ya zama masa al'ada ko yana gudun bakin mutane ko yana kwaɗayin wani abu da zai samu mani abudullaha ala harf saboda haka yana ƙoƙarin dai ya ga ya kauce ma wata matsala shi sa yake bautar Allah to kaga wannan ba bauta bace amma bautar da mutum yake yin ta da khushu'i da kaskantar da kai ga mahaliccinsa to wannan ita ce bauta duk mutumin da ya saba wa kansa wannan tsayawa gaban Allah subhanahu wataala cikin kaskantar da kai da nutsuwar zuciya to ka sani babu shakka wannan zai samar masa da wata ɗabi'a da za ta zauna a tattare da shi koyaushe wadda za ta riƙa sa shi aikata abin da Allah yake so da barin abin da baya so dayan zai riƙa halarto muraƙabar ubangiji subhanahu wataala tare da shi koyaushe wanda wannan yana daga cikin hikimar ambaton khushu'i a cikin wannan sallah domin yin sa ne zai gadarwa da mutum muraqabar ubangiji subhanahu wataala ya rika ganin ce ya rika sanin cewa Allah yana ganin sa a koyaushe duk kuma abin da yake ubangiji yana sani sannan aka faɗi i'rad anil lahu bijirewa yasasshiyar magana ko maganar banza ko dukkan wani abu marar amfani ko dukkan wani abin da ya tattari saban Allah yayin da mutum zai sabarwa kansa wannan bijirewa dukkan abin da yake saban Allah ne ba zai furta shi ba ba zai aikata shi ba ba za a ganshi a wurin sa a gurin da ake yin sa ba to zai gadarwa da kansa dabi'ar kaucewa dukkan abin da yake na haramun da furcin sa ko da jin sa ba zai furta abin da yake haramun ba ba zai tsaya ya saurari abinda Allah ba ya so ba sannan aka faɗi zakka wallazina hum lizakati fa'iluna wanda zakka din nan ita kuma za ta koya wa mutum ɗabi'ar ya tsar zuciyarsa akan ruwa ya tsaya ya ki zuciyarsa akan ruwa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun Allah ya sanya rabauta tare da mutanen da suke gujewa ruwa to sabawa da cewa wane gashi wane abinan karbi taimaka ma wanda ke bukatar taimako to zai kashe wannan cutar ruwa din daga cikin zuciya shi yasa aka ambaci zakka domin zukata su zanto sun samu kubuta daga mummunan cuta ta ruwa sannan kuma aka faɗi hifzul farj mutum ya kame farjinsa ya tsare al'aurarsa wanda kuma wannan koyarwa ce da ake nuna dora shi akai idan ya saba da wannan to zai yaki dukkan wata sha'awar da take ba ta ba ta halal ba zai yi kokarin ya daidaita wannan gariza dabi'a da ubangiji ya halicce shi da ita ba zai mayar da kansa kamar dabba ba yana rayuwa irin rayuwar dabbobi sana ka ambace ba da amana wallazina hum li amanatihim wa ahlihim ra'un li amanatihim wannan shi kuma duk mutumin da ya sabar wa kansa rike amana da mayar da ita zuwa ga masu ita to zai sabarwa da kansa zama mai gaskiya tare da mutane zai zama mai gaskiya ba zai yadda ya cutar da wani ba ba zai yadda a haɗa kai da shi a cuci wani ba saboda ya sabarwa da kansa wannan ɗabi'a ta kula da amana saboda haka zai fi ƙarfin zuciyarsa da abin da take so ko take riya masa sannan alkawari yarjejeniya da mutum zai kulla kuma ya kiyaye ta ya cika ta da kuma za ta koya masa kyakkyawar mu'amala da mutane duk sanda mu'amala ta hada shi da mutane zai zama mutumin kirki zai yi abin da zai so zai yi wa wani abin da zai so shi a yi masa to zai mu'amalanci mutum da abin da zai so shi ma mu'amalance shi da shi المحافظة على الصلوات والذين هم على صلواتهم يحافظون tsare salloli kuma wannan zai koyar da mutum kiyaye iyakokin ubangiji kiyaye iyakokin ubangiji abinda Allah subhanahu wataala ya tsara masa na doka ko ya tsara masa na lokaci da abinda zai yi a wannan lokacin to zai kula da shi samun wannan zai taimaka masa wajen tafiyar da tsarin rayuwarsa ba zai rika yi wa abubuwa iban karan mahaukaciya ba ko ba zai tashi zai kashe zai kasance nashi a tsari lokutan sama za su zama a tsari saboda sanin yadda muhimmancin lokaci yake a rayuwarsa ta addini to idan muka lura duka waɗannan abubuwa da waɗannan ɗabi'u da waɗannan halaye da waɗannan ayyuka duka za mu ga suna komawa ne zuwa ga tsare abinda zukata sukan so yin watsi da su kamar sallah kamar khushu'i kamar kauracewa yasasshiyar magana da sauran abubuwan da aka ambata ko kuma bayar da abin da zukata sukan so riƙewa su hana kamar sadaka da sauransu da amana to duk wanda ya ɗabi'antu da waɗannan ɗabi'u babu shakka zai zama yana da malaka yana da ƙarfar wato zuciya ta ya ga ya bar abin da ya dace ya bari ya yi abin da ya kamata yi a nan abin da wasu suka yi tambaya a kansa shi ne an faɗi sifofi ƙayyadaddu da ba su wuce bakwai ba a cikin waɗannan ayoyi aka ce kuma idan mutum ya sifantu da su zai gaji gidan aljanna tare da cewa a ciki ba ambaci azumi ba ba ambaci hajji ba ba ambaci tsahara ba da duk suna cikin abubuwan da aka wajabta bana kuma an ce waɗanda waɗanda suka zo da waɗannan su ne ‘yan aljanna to ina sauran abubuwa da suke na wajibi kuma shi ne wasu daga cikin malamai suka ce to ai faɗar Allah da ya ce wanda zai na hulle amanatihim wa ahdihim ra'un su ne masu tsare amanoninsu da alkawarransu ya kunshi dukkan ayyukan wajibai wani aiki na wajibi amana ce ta ubangiji a kan kai kamar yadda muka faɗa a cikin tafsirin ayar inna aradna al-amanata ala samawati wal ard sauraka amana ce ka ɗauka sallah amana ce azumi amana ce zakka amana ce gaskiya amana ce cika alkawari amana ne duk wani abu da ka sani na wajibi amana ce tsakaninka da Allah dahara amana ce nabi sallallahu alaihi wasallam ya kira wankan janaba amana saboda haka kaga da aka ce walladina hum li amanatihim sauran abubuwan da ba a faɗe su baro baro da sunayen su sun shiga karkashin amanoni sannan kuma sun shiga karkashin alkawari alkawari ne tsakaninka da Allah cewa zaka bauta masa Allah kuma ya ce wa aufu bi ahdi ku cika alkawari na da kuka dauka haka shi duk abin da ya wajabta maka ya farlanta maka to alkawari ne tsakaninka da shi idan baka cika shi ba to baka cika waɗannan sihofi bakwai ba sannan za mu ga waɗannan ayoyi suna mayar da martani da hujja ƙarfa akan masu aƙidar irja'i murji'a waɗanda suke ganin cewa imani kawai a zuciya yake imanin kawai a zuciyarka yake mutum yana yin ayyuka marasa kyau ko kuma yana barin abubuwa na wajibi baya yi da an taɓo shi an masa da siyasa ce kai ka kyale ne imani a zuce har ma wani dan ƙarfin hali sai ya ce maka annabi ya ce an taƙawa hahuna saboda ƙarfin hali ce annabi ya ce tsoron Allah a zuce ki na ruwanka da ni wannan tsakanina ne da Allah kuma waye san zukatan mutane wani aƙida ce tsohuwar aƙida ce da malamai suka yi ta mayar da martani ga masu ita shi imani ba kawai firici ne a baka ba ko kuduri kawai a zuci a imani firici ne a baka ƙaunar bil lisan ne wa atiqadun bil jinan wa amalun bil arkan wa atiqadun bil jinan wa amalun bil arkan ka furta da baki ka ƙudurce a zuci sannan kuma ka aikata da gaɓoɓinka wannan shi ne imani wanda yake mai rai imanin duk da ba za a gan shi a gaɓoɓi ba wannan ba imani ba ne wannan ayar tana wato kafa hujja ƙarfa wajen mayar da martani ga masu wannan aƙida ta murji'awa masu nesanta kyawawan ayyuka daga sunan imani domin Allah cewa qad aflahal mu'minuna ce mu'minai sun rabauta to sai shi gaba da fadar sifofin su mu'minan dan sune alladheena hum fi salatin khashu alladheena hum walladheena hum 'anil lagwi mu'ridun walladheena hum liz-zakati fa'ilun hazwa walladheena hum 'ala salawati muhafiz duk sifofin su ne kuma duk waɗannan sifofi idan muka kula ayyuka ne ashe kaga imani ba zai cika ba sai da aiki yasa Allah yake ce amanu wa amilus salihati amanu wa amilus salihati ko amanu wattaqu yi imani kai aiki na kwarai ko kai imani kai taqwa taqwa shine kai abinda aka wajabta maka kamar abinda aka hana ka kiyaye dokokin Allah shi yasa zamu ga al-allama Abdurrahman bin Nasir Sa'idi a cikin littafin sa at-tawdih wal bayan li shajaratil iman ya kawo waɗannan ayoyin a cikin hujjojin da suke nuna cewa ayyuka suna cikin imani ba a cire kyawawan ayyuka daga suna na imani yake cewa Allah subhanahu wata'ala ya fassara imani a waɗannan ayoyi bi jami'i hadhihi khisal da waɗannan ɗabi'u duka fa innahu akhbara bi falahil mu'minina yace Allah ya ba mu labarin cewa mu'minai sun rabauta ثم وصفهم بقوله سنة صفا تاسو da cewa alladhina hum fi salatihim khashu'una har zuwa ƙarshen ayoyin da aka ambata mala yace fa man istakmala hadhihi al-awsaf fa huwa al-mu'minu haqqan wanda duk ya cika waɗannan sifofi to shine mu'mini na gaske wa madmunuha abinda kuma waɗannan sifofi suka kunsa in ji mala yace al-qiyamu bil wajibati adh-dhahira wal batinah tsayawa da aikata wajibai na zahiri da na baɗi wajtinabul muharramat wal makruhat da nisantar abin da yake haramun ko abin da yake makaruhi wa bi takmilihim lil iman istahaqqu wirasat al jannah jannat al firdaus saboda sun cika imanin da ake so su cika shi yasa suka cancanci gadar gidajen aljanna na firdausi التي هي أعلى الجنات والأدسون ما فيها قول الوا كما أنهم قاموا بأعلى الكمالات سبب رسوما سنسامر, سنسامر وكنس كمالة قول الوا سيدا من ساكمكم سشيما نقول الوا يتي وهذه صريحة في أن الإيمان يشمل أقائد الدين وقال يجي تكاغ ونن hujja قررة لتكي nuna cewa imani ya kunshi duka akidu na addini wa akhlaqahu ya kuci kyawawan dabi'u wa a'malahu adh-dhahirata wal batina ya kunshi ayyuka na zahiri da na batini wa ya tarattabu ala zalika abinda zai biyo baya idan muka fahimci wannan annahu yazidu bi ziyadati hadhihi al-awsaf wa tahaqquq fiha kenan duka wanda ya sifantu da waɗannan sifofi kuma sifofin suka zanto tare da shi fiye da na dan uwansa to kaga imaninsa zai karu wayan kusu bi nafsiha gurgurdan yadda waɗannan sifofi suka ragu tare da mutum gurgurdan da imaninsa zai ragu wa annan nasa fil imani darajat kuma wanda yana nuna maka cewa mutane ba mataki ɗaya suke a imani ba wani yafi wani imani bi hasabi tafawuti hadhihi al-awsaf gurgurdan yadda wani yafi sifantuwa da waɗannan sifofi sannan Allah ce wala qad khalaqnal insana min sulalatin min tin kuma hakika mun halicci mutum daga tataccen yunku ko daga tataccen tabo thumma ja'alnahu nutfatan sannan muka mai da shi dugon mani fi qararin makin a wani amintaccen wuri thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan sannan muka halicci ko muka mayar da wannan maniyi ya koma tsokar jini ya koma gudan jini fa khalaqna al'alaqata mudghatan sannan muka mayar da gudan jini ya koma tsoka fa khalaqna al-mudghata idaman sannan muka mayar da tsoka ta koma kasusuwa fa kasawna al-idama lahma sannan muka lillibe wannan kasusuwa da nama thumma ansha'nahu khalqan akhar sannan muka mayar da shi wata halitta ta daban فتبارك الله أحسن الخالقين البركة الله سن يويتا wanda shine mafi wato wanda shine mafi iya girgira a bayan ubangiji subhanahu wataala ayoyin da suka gabata ai maganar ibadu daban-daban wanda ibadun nan ba za su yi ba sai ka san wa zaka bautawa ba za ka yi ibada ba baka san wane ne shi wanda kake bautawa ba sai ka san mahalicci shi ne ma'anar la'ilaha illallah sai ka san waye abin bauta shi ne anan sai ubangiji ya kawo kuma ayoyin da za su bayyana maka wane ne ma'abocin bauta wato ya cancanci bauta ko kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya yi magana akan sifofin da suke sa mutum ya gaji gidan aljanna aljanna nan ba za ta samu sai a sai a lahira a lahira ake samun aljanna da sai akwai aljannar duniya sai wanda bai shige ta bai shiga ta lahira ba kama aljanna wacce ita ce sakamako na ƙarshe da Allah zai bawa muminai sai bayan mutuwa sai Allah ya kawo dalilai da suke nuna cewa tabbas akwai tashi bayan mutuwa da kuma bayan wannan tashi ne za a samu sakamakon da ubangiji ya ambata saboda haka waɗannan ayoyi ubangiji subhanahu wata'ala a cikinsu zai yi bayanin ko yana bayanin kaɗaitarsa da ƙudura ta halitta ka shi kaɗai da yake iya yin halitta babu wani wanda ya taɓa yin halitta ko wanda ya ce zai yi babu shi Allah shi kaɗai da ke da wannan baya da abokin tarayya mutum da shi kaɗai yake halitta shi kaɗai da Allah babu wani Allah ba shi ba ya sa Allah ke kafa hujja da zamantowarsa mahalicci a kan bauta masa ya yi hannun su abu rabba kuma lalazi halakakun a yi shirku na bala ya huluku shai'an wahufin hulukun Allah khaliku kullu shai'an وهو على كل شيء قدير سوراك ubangiji subhanahu wataala yana hujja da halittarsa khaliqu kulli shay'in la ilaha illa huwa fa'budu yana hujja yana hujja da cewa shine mai yin halitta don haka shi ya kamata a bautawa dan babu wani wanda ya taba bugaggirji kamar yadda muka karanta a karshen ayat suratul suratul hajj cewa babu wanda ya taba iya ko halittar guda mafi kankantar wani abu da ake yawan gani aka saba da shi amma ba wanda zai iya cewa ya halicce shi to tunda ba ba wanda yake yin wannan sai Allah to abauta masa shi kadai to anan shine ubangiji yake kawo dalilan kudararsa da kuma girman ni'imomin sa da yawa dan adam maqasudi anan shine rusa shirka rusa kowace irin shirka hada Allah da wani domin shirka ita ce asalin abin da ta sa kafirai suka bijirewa da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ba su iya barin shirka ba ba za su iya barin wato abinda suke bautawa ba Allah ba duk sanda kaga an yi gaskiya to akwai wani abin da ya toshe mutane kan wato ya hana su karɓar gaskiya abinda ya hana kafirai su karɓi gaskiya shine shirka shine tushensa kuma bautar Allah shi kaɗai shi ne abin da yake bambanta tsakanin su waɗannan mummune da Allah ya ce za su shiga aljannatin firdausi da waɗanda ba su ba bautar Allah shi kaɗai ba tare da haɗa shi da komai ba to shi ne anan ubangiji subhanahu wata'ala ya fara kawo mana dalilan cikar ƙudurarsa ya ce wala kad khalaqnal insana hakika Allah ya hali wato mun halicci Allah ya amfani da nunul azama saboda girman abin da zai faɗa na ƙudurarsa sai ce mun halicci a zamanin ibn taimiyya wani ya rubutu ce a cikin alkur'ani akwai trinity akwai abin da ke nuna allah ba ɗaya ba ne uku ne to daga ciki akwai irin waɗannan ayoyin da allah yake cewa mun yi kaza mun yi kaza ce to kaga ashe ba allah shi kaɗai ba ne allah uku ne to shine ibn taimiyya ya masa raddi da wani babban littafi wani shakundun aljawabu sahih liman baddala dinal masih Allah ce wala qad khalaqa wala qad khalaqna al-insana haqiqa mun halicci mutum shine annabi adam alaihi salam daga yunkun da aka min sulalatin min tin daga tataccen yunku wanda aka ciro shi daga ƙasa sulala shine safwatul ard wato aka tato abin da yake mai kyau na daga ƙasa daga shi aka halicci aka halicci annabi adam wannan shine tafsirin yawancin malaman tafsiri suka ce anan annabi adam ake nufi al-insan anan annabi adam ake nufi shine mutum na farko da Allah ya fara halitta shine mutum na farko da Allah ya fara halitta duk da cewa sauyin zamani an samu wanda ya ce adamu ba ɗaya ba ne adamomi ne abin nan marigayi abdulsamur shahid littafi ya akan wannan abi adam cike yake ba da hujjar cewa adamu ba ɗaya ba ne akwai wasu adamu adamu ɗin da aka yi ta yi a wadimu kafin annabi adamu ba ba wannan nazariya ce tashi ta shi kaɗai ba shi da wata ƙarfar hujja ko malamai sun yi ta masa martani a lokacin to malaman tafsiri yawancin sun ce al'insan ana ana nufin ana nufin annabi adam annabi adam alaihissalam ibn kathir alaihi rahmatullah yana cewa katada yana cewa ustulla adama min ad-din an ciro abin halittar annabi adamu daga yunku ko daga tago sai ibn kasir ya ce wa haza azharul ma'ana wannan ma'anar ita ce ta zahiri wa aqrabu ila siyaqi kuma ita ce tafi daidai da siyaqin zancen ayoyin fa inna adama alayhi salam khuliqa min tinin lazim an halicce shi daga wato tabo mai danko wasu alqur'ani ya ambaci sinadarin halittar dan adam daban-daban ya ambaci dan annabi adam an halicce shi daga turbaya inda masala isa inda allahi ka masali adama khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun sannan a wani gurin kuma Allah subhanahu wataala ya ambaci cewa an halicce shi daga tabo wato mai danko inda Allah subhanahu wataala yake ta istaftihim هم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازم إنا خلقناهم من طين لازم للي من هل تشيز لقاء تقو بيدنكو sannan a wani wuri Allah subhanahu wataala ya ce ya halicci ɗan adam daga taɓo wanda yake masnun mai wari sannan a wani gurin kuma ya kira shi salsal wato busasshen tabo wanda yake mai amo mai kara in an buga shi kamar kasko Allah subhanahu wataala laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun mun halicci dan adam min salsalin daga busasshen tabo min hama'in masnun daga wato taban da yake mai wari sana wuce halakar insani min salsalin kalfahar ya halici ɗan adam daga tabo mai amo kamar kasko kasko wanda ya bushe kada ke shi za ka je yana amo yana ƙara to wannan duk marahil zango-zango ne da shi wannan tabo ya biyo da farko yana ƙasa ƙasar nan ta zama tabo lazim ya zama ɗinin lazim mai danko sannan ya zama hama'in masnun ya zama tabo wanda yake mai wari sannan daga nan ya bushe ya zama salsalin kalfahar ya zama wato busasshen tabo kamar kasko sauraka ubangiji ya faɗi kowace marhala daga cikin waɗannan marahil da cewa shi ne marhala ta taɓar da Allah ya halicci annabi Adamu da ita Allah ce wa min ayati an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun yana daga cikin ayoyin Allah da ya halicce ku daga ƙasa sannan sai ga ku kun zama mutane kun warwatsu a ko'ina a bayan ƙasa wannan shine maganar wasu daga cikin malamai suka ce wala kan khalaqnal insana ana nufin annabi adam Allah ya halice shi daga tabo tataccen tabo tataccen yunku wasu daga cikin malamai suka ce al insan ana ana nufin dan adam ana nufin dan adam to wala kan khalaqnal insana min sulalatin min tin ana nufin dan adam wato saboda ana so a faɗa da shi asalinsa al'insan kai ɗan adam an haɗice ka daga tataccen taɓo saboda shi ne asalin mahaifinka an gani sauraka al'insan a nan ana nufin duka wani ɗan adam ba annabi adamu ba duka ɗan adam sauraka sai aka fara tuna masa asalinsa ga asalinsa ta yadda yake sannan kuma daga baya ubangiji ya yaɗa nau'in ɗan adam daga jinsin ɗan adam ya yaɗa nau'in ɗan adam kuma da da wannan hanyar da ayar za ta ambata nutfa alaka mudga har ya zama izar har kuma an sha'ana wa khalqan akhar dace za haka al-insan anan ba mutum ba ba annabi adam kawai ake nufi duka jinsin dan adam duka dan adam wasu daga cikin malamai suka ce al-insan din ana nufin jinsin dan adam kuma sinadarin ƙasa yana tare da jinsin dan adam sinadarin ƙasa yana da abincin da yake ce yana gina jikinsa ai da ƙasa yake fitowa sauraka ƙwayar da ake ci ta abinci sinadarin ƙasa ya shiga jikinta ya ta zama wannan ƙwayar har kowannan ganyen aka zo aka ci shi ya zama jiki ya zama tsoka in dabba ce ma kake ci ita ma abin da take ci kenan ta gido saboda kaga sinadarin ƙasar dai shi ne ya dawo jikinka kuma wannan sinadarin da ka ci ka ci shi ne kuma daga baya yake komawa ya zama wannan ruwan ɗigon maniyi kuma a dawo a yi halittar da shi kaga dai an dawo daga ƙasa ɗin shi yasa suka ce in ma mutum ya mutu aka binne shi to sai koma ƙasa sai koma asalinsa duk sai zagonye koma ya koma asalinsa sauraka suka ce al'insan in ka ce ma ana nufin ɗan adam ɗin an halicce shi daga tatacciyar ƙasa to wannan shi ɗan adam ɗin na yanzu da kake gani ana haife shi ta hanyar uwa da uba shi ma in ka koma za ka samu cewa sinadarin halittarsa shi wanda shi ne al'annutfa za a koma cewa zai yana koma zuwa ga ƙasa ne wadda shi ne wasu abinda malamai suka faɗa cewa al'insan ana nufin ana nufin ɗan adam wannan shi ne zaɓin cikin malamai ibn jarir tabari da alwahidi da albagawi da ashaukani da wasu daga cikin malamai ibn juzai a cikin tafsirinsa a tafsir ya dunkule mana sabanin malamai da suka yi a wannan ayar inda yake cewa wala qad khalaqnal insana yace an yi sabani adamu ake nufi ko jinsin yan adam Allah ce min sulalatin min tin daga tataccen tabo shine abinda ake fitar da shi ake ciro shi daga cikin tabo shine khulasat tabo din yace to idan ana nufin dan adam anan fa in arada bil insani adam ana nufin annabi adam da wannan aya falma'ana annahu khuliqa min tilka sulalati al-ma'khuzati min tin anan Allah yana nufin cewa ya halicci annabi Adam daga wannan tataccen taban da aka ciro walakin qawluhu ba'da zalika sai zanto fadar da Allah da yace thumma ja'alnahu nutfatan sai zama anan ƴaƴan ƴaƴan annabi Adam ake nufi sai zama damirin ja'alnahu ba yana komawa bane zuwa ga adam yana komawa ne zuwa ga wani abin da ba ambata ba wanda zaka fahimci shi daga siyakin zance in kuma mutum din ake nufi wato in kuma dan adam ake nufi da insan yace fa yastaqimu audu dhamiri alayhi to kaga in aka ce thumma khalaqnahu nutfatan thumma ja'alnahu nutfatan kaga zai koma zuwa ga mutum ne wanda daman da da da mani ake Allah subhanahu wataala ya halicce shi sai zama wancan min sulalatin min tin an fada masa asalin sa ne daga ƙarshe ibnu juzai yace ayar tana iya yiwa duka bin take nufi ta amfani al'insan shi ne jinsin ɗan adam sannan kuma ta ambaci halittar ɗaiɗaikun ‘yan adam ta ambaci jinsin ɗan adam na farko shi ne annabi adam alaihissalam da Allah ya halitta sannan kuma ta ambaci nau'insa ɗaiɗaikunsa shi ne halittar ‘ya'yan annabi adam bayansa su da zurriyarsa da Allah ya halitta daga nutfa wannan aya tana daidai da ayar da muka karanta a suratul hajji aya ta biyar Allah yake cewa ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turab sai yace thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin linubayyana lakum har zuwa ƙarshen aya kaga aka fara da maganar turbaya ce ya ku mutane sai aka ce in kuntum fi raibin min al-ba'th idan kuna shakkar tashin ku bayan mutuwa fa inna khalaqnakum min turab ai to mu ne muka halicce ku daga turbaya kaga Allah ya faɗi cewa duka halittar mutane yayi ta daga turbaya saboda asalin su annabi Adam ne kaga daidai yake da walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin sannan yace thumma min nutfatin kaga wannan daidai yake da thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin sannan muka sanya shi nutfa الله سبحانه وتعالى ينتشوى الله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين الله يا كوتة دكا وانا أبدا يا هلتا يا كوتة تامس هلتا وبدأ خلق خلق الإنسان من طين سنة يفاري هلتا دن أدم دقا ينقو ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين سنة الله سيسيك ذرية سكما دقا ruwa wanda yake wulakantacce su ne sauran halittar 'yan adam kaga anan ana cikin suratul sajda ubangiji ya ƙara fito da asalin halittar ɗan adam na farko ita ce turab daga nan sai kuma sauran halittu ka cire annabi isa alaihissalam wanda shi allah subhanahu wataala ya halicce shi da kalmar kun fayakun shi ba digon mani bane ya samar da shi ban da shi to duka wata halitta hatta hawa'u an halicce ta daga wani bangare kamar da wasu malamai suka ce ko wani hadisi ya nuna daga wani bangare na annabi adam alaihissalam imamu abu dawud da tirmidhi da imamu ahmad sun fitar da hadisi daga abu musa al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu yake cewa inna allah ta'ala khalaqa adama min qabdatin qabadaha min jami'il ardi Allah ya halicci annabi Adamu daga damkar da ya damko ta daga kowane nau'i na ƙasa kowace nau'i na ƙasa faja'a banu adama ala qadaril ardi sai ɗan adam suka zo gwargwadon irin yadda nau'in ƙasa take faja'a minhum al-ahmar wal abyad wal aswad sai zanto akwai fari akwai baki abin akwai akwai ja akwai fari akwai baki cikin ɗan adam wa baina zalika akwai wanda yake barbare yawa shi ba baki ba shi ba fari ba shi ba ja ba wasahlu wal hazn a cikin ƙasa akwai ƙasa da take da laushi take da laushi mai saukin mu'amala akwai kuma mai tauri mai tsauri mai wahalar mu'amala haka su ma mutane akwai mai saukin kai akwai kuma mai taurin kai wal khabith wat tayyib a cikin ƙasa akwai take mai mara kyau mara dadi ka kusanci gurin tawarinta ma za ka ji akwai kuma wata take mai daɗi ka sa abin da yanzu nan sai ka ka samu amfanin gona to ga haka nan cikin mutane akwai na kirki akwai na banza to duka daga gwargwadon wannan kasar kowanne sai ya ɗauki ɗabi'ar ɗabi'ar wata wannan kasar ana an faɗi launi uku launin fari da ja da baki saboda su ne usulul alwan duk wani launi daga waɗannan ake haɗa shi waɗannan su ne jigo wani duk wani launi da za ka samu to waɗannan ukun su ne suke ba da shi saboda haka aka takaita sai aka ce wa bai na zalika sai za a samu kuma daga waɗannan laununukan na na mutane iri-iri sun majallahu nutfatan fi qararin maki lokaci ya kare za mu tsaya ana insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya mulada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh